أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم الناصر الهادي حق قدر يوم الدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهد لنا بهذا المادري والتأتي في بنظرة تأتي لنا في الزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جواهر الرسائل شافنا دليل أربعين دهدو.
أربعين دهدو نعم نعم السؤال الثالث
السؤال الثالث تنبأ نأكو
وهو محكم التحليق في الوظيفة وهو شيني موكب التعليق معناه kyautata ma'ana ƙawanya da kuma hukunci na abin da ya shafi ƙawanya shine ma'ana zobe da ake yi fil wazifata cikin da'ira ta wazifa yaya ya kamata a rika tsara wannan ƙawanya ɗin a cikin yanayi na wazifa
هل العمل على أن يكونوا حلقة دائرة a halil amal shin aiki na ƙawanya a wazifa ya kamata ya kasance ne halkatan da'ira mana ato ƙawanya ne na kewaya ya kamata ya zama ƙawanya ce irin na kewayewa kamar kewayewar ƙwallon rana ko kuma kewayewar wata yayin da ya cika cikakken wata haka ya kamata ya zamanto ko ko tsewayewa irin na ƙwarya haka ya kamata ya zama da'irar wazifa ta kasance أو يكفي أن يكونوا صفا كصف الصلاة au yafi ko ko dai yanayin zaman wazifa zai wadatu kuma zai isu a an yakunu su ɗan wazifa su zama saffan ma'ana sahu sahu ka kafafi salati yadda sahun sallah yake in aka yi irin wannan sahu a dakirar wazifa ya wadatar ko ku bi wadatar ba ko ku kewayewa za a yi kaman kewayewa na rana haka ko ku kewayawa za a yi a kewaye wanne ne ya fi damsarwa mawanne ne shi kuma ya fi wadatarwa mawanne ne shi kuma ya fi isarwa a tsari na ɗariƙar tijjaniya فالجواب ga amsa daga maulana shekhu ibrahim radiyallahu ta'ala nu و- والله الموفق للصواب Allah shine mai datarwa lissawari da daidai da kuma dacewa إن عمل أهل فاتي lallai aiki na mutanen fa على أن يقابل كل صف الصف الذي da aikin mutanen ma'abuta fa suke shine ala an yukabila kullu safin as-saff alladhi qubalatahu من الجهات الأربع
ala an yuqabila kullu safi shine kowane sabo an yuqabila ya fuskanci الصف asaffan ladhi qubalatahu ma'ana sabon da ke fuskantar ta min al-jihatil arba'in min daga bangarori guda hudu min daga jihohi guda hudu aikin mutanen fas a dakilar wazifa shine mutanen da suka fuskanci yamma suka juya wa kibla baya an gane Na'am.
yi su fuskanci mutanen da su wasu suka fuskanto gaba suka juya wa ina yamma baya ya zamanto mutanen gabas suna kallon mutanen yamma Na'am.
mutanen yamma suna kallo mutanen Gabas.
sai ya zamanto mutanen kudu da mutanen arewa su kuma me suna fuskantar junansu da junansu kaga an yi da'ira kenan an gane kenan ko irin ya zama murabba نعم kusuruwa ake mata kusuruwa sai zaman to wannan kusuruwar gabas na kallon kusuruwar yamma kusuruwar kudu kuma yana kallon kuma kusuruwar yamma a- a- arewa haka suke yi da a yi da'ira aka guda daya aka tsanin gabas نعم nan kuma sai a yi da'ira kuma kanan kuma ɓarayin karewa nan kuma sai a yi da'ira kuma ɓarayin yamma nan kuma sai a yi da'ira kuma ɓarayin kudu haka suke yi wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan نعم
haka suke yi su su mutanen faskan an gane kenan ko Eh, yadda ka san dai usurwa na ɗaki haka suke yi wannan usurwa na kallon wannan wannan ba na kallon wannan su haka suke yi murabba'i murabba'i haka suke yi
قال الناجم رحمه الله في- في Me ya في- masa Allah ya yi masa rama ya faɗa cikin littafin al-mulya littafin al-mulya al-muridi kenan وشرطه التعليق والجهر كذا عدم تخليق فراد مع كذا
وشرطه شرعي وظيفة التحليق.
التحليق أسامو معنى قوية كما يدعي يزو manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wa sahabbai idan marartum bi riyadil jannati farta'u in kun shuɗe ga dausayoyin gidajen aljanna ku tsaya ku kiwo qalu sahabbai suka ce ma annabi wa ma riyadil jannati menene dausayoyin aljannan nan ala sai annabi ya ce musu shaylaqul zikri inda aka yi awanya ana zikirin Allah tabaraka wa ta'ala nan shine dausayin gidan aljanna awanya na zikiri saboda haka a sharafi na wazifa at-tahliqu a samu wannan awanya ko dai ya zamanto taliqun murabba'un an gane ma'ana awanya murabba'i ko kuma ya zama a kewaye duka babu laifi ana yin a kewaye ba tare da ya zama ne ne Murabba'i.
kusurwa ba ya zama kawai a kewaye a zagaye an yi kuri kenan ana iya yin wannan kuma ana iya yin sa ya zama mai kusurwa kuma ana iya yin sama ya zama sahu kamar sahun Allah نعم duk ana iya yin wannan ya zama to kawai a a ajiye da'ira a nan sai kuma wannan sahun farko a yi sahu daga nan zuwa nan baya ma a yi sahu baya ma a yi sahu baya ma a yi sahu baya ma a yi sahu an gane kenan ko shi kuma muqaddamai da sauran jama'a da suke gudu zuwa ko suna ta fara yin mana jihar wazifa din yayi Suna- ana iya yi eh suna kallon da'irar tana تو duk ana iya yi da haka kuma duk ba laifi ba ne. Ala ayyadi ala dai a samu dai ta haliki awanya ko ya zama kuri ko kuma ya zama murabba'i ko kuma ya zama sahu sahu sahu sahu ka sabbi salati Na'am.
kamar sahun sallah. Wanda duk waɗannan yanayi guda uku duka gaba ɗaya shehu zai gaya mana abin da shi ne kasari.
تو An gane kenan ko babban kasari zai gaya mana shi. Ba mujarradin wa'annan awanya ko murabba'ancin ba a'a akwai abin da ake bukata na asara zai gaya mana su. wanda yanzu ba mu cika damuwa da wannan tarafi din ba kuma shi ne sirrin na da ake bukata الله اكبر نعم. والجهر sai kuma zuba taliki bayan nan waljahu sai bayyanarwa nan bayyanawa magana ne babba mun sha magana a kansa wanda ƴan uwa da yawa makaranta wazifa suna sakaci da wannan aljahu bayyanawa sai ka zo ka samu mutum a da'irar wazifa kuma kasancewa mutum batijja ne wanda ya yi ahdin ahdi ya karɓi alƙawari amma sai zai zauna a da'ira ya zo sai zun kawai har a fara wazifa har a inda ba za ta ji ya furta harafi ɗaya ba a cikin askar da ake karantawa ba zai furta kawai ba idan yana zaune zaune wannan ya hukuntar da sharaɗi mai ƙarfi a cikin haƙƙin wazifa saboda haka sharaɗi a jaru a bayyana in an ce bayyanawa kamar da kullum malaman shari'a suke magana shi ne mutum ya ji yadda kansa kuma ya ji yadda kowa da ke kusa da shi an gane yayi ba wai dole sai ta zamanto ta daga sauti da yawa ba a'a kai dai ka ji da kunnanka wanda ke kusa da kai shi ba ka ji yadda shi yake da Allah kamar yadda shi ne yake ji yadda kai yake da Allah ƙarawa akan wannan kuma da wannan ganin dama ne kuma ganin dama ne kuma amma kuma shuru gaba daya wannan ba daidai bane fata fata ba daidai bane نعم. وتمتد الشرعي wasu tattar sharaɗi ne mai ƙarfi kuma الله اكبر wasu tarwa ne نعم.
wadda ka ɗan wa muna kira da babban murya a gyara a gyara a gyara kullum murka kallon kusakun ɗari gadi waɗanda sun kai matsayin doktoci a ɗarika duka sadatun shekannan nan namu za ku za wa riba ba za ku ke yi ba ba ka suke yi ba kullum alhamdulillah irin su maulana shi kawai su wani suna nan hayyar ma'afiya ga su cikin ransu da lafiyarsu duk da rauni ya zo musu na tsufa da manyanci yadda su da rafa a sautin gurgudun iko balantana wadda ka kai kada matashin ka ma zo wani ba kawai shi kawai wannan ba daidai ba ne an gane wadda ka bayyana ba kaza adamu takhali takhali'in kuma adamu takalifin rashin cuɗanya na ne muryoyi garwaye muryoyi wannan yana farkon istifari wannan yana tsakiya wannan kuma yana ƙarshe a ran samu takalifi kenan ba a bukata wannan abin da ake bukata a ɗaga lokaci ɗaya a ajiye lokaci ɗaya a ɗaga lokaci ɗaya a ajiye lokaci ɗaya wannan shine abin da ake bukata a daina samun taklif ma'ana cuɗanya a cikin yanayin alfahar na azkar da ake karantawa ba a istighfari ba a salatin fati ba a hailala ko kuma a jawarun kamal kada a samu wannan an gane ke mun zama jiki daya ruhi daya an gane ke ko muryar ma kwara daya in an zo rairawa ma rairawar mai zama iri daya kada rairawar ya bambanta in ka zo kana kan tsarin rairawa a wani zawiya yanzu kuma ka zo ka samu wata zawiya a bisa irin naka kuma rairawa ka ajiye naka ka ji nasu Oh, shi ne ka'ida kamar yadda shi ba zai shiru a kan haka ba zai magana kan su an gane kenan ko in ba'ajiri ya je kasar larabawa a irin nasu tangini daban kai kuma irin tangini ka daban to ka ga lokacin kai baki da kake cikin larabawa ko za ku dawo su jika na'am ka ka same su akan tsarin su sai ka bi tsarin su su ma yanzu in sun zo kasar bakaken fata suka same mu da irin tanzinin mu har za su irin ne na kamatin mu ne mu ba to kullum haka ya kamata in an bar nan an je Ghana ko an bar Ghana an je Burkina Faso ko ko an bar Burkina Faso an shiga China an gane kenan ko ko an shiga America duk da ga su yin nasu muryoyin karin da ba haka za a tafi da abin Ah, saboda guje ma a taklidi ah, wanda ba a fansa ah. fara'in ma'akaza fara'i ka kiyaye almasaza ababen rikawa ababen rikawa ka kiyaye mulana shi za a rabe latara da wa'annan sadatu sun shiga cikin qur'ani sun shiga cikin hadisan manzon Allah sun farauto mana nama mai tsoka kai yanzu an gasa an ajiye ka ci yanzu ne ga wada ka dauka ka ci mana fara'il masaza ka kiyaye abin rumowa
sun makala sulhu biyati ya faɗa tun kubiyar a cikin mana littafin al'ubiya sharhi na nuriyatul muriyi ثم إن هذا الجمع للوظيفة له شروط تعليم
lalle wannan haɗuwa da wannan taruwa lil wazifati domin karanta wazifa na tijariya له شروط lahu shurutun lahu shurutut tahlili نعم shurutut tahlili sharuta na awanya lahu ya tabbata gare shi نعم sharuta na tawanya ya tabbata gare shi وليس المراد عقد دائرة almuradu abin nufi a cikin wannan ƙawanya a gane walaisa bai zama kaɗai a ƙada da'iratin ma'ana ƙulla kewaya da zagayewa Ka halakwaci.
Kada halakati kamar zobe ba kamar ma'ana kewayar zobe ba wannan ba shine muradi kaɗai ba an gane kenan ko a a- a kewaye kamar sarƙar zobe yadda take kewayewa ta haɗe da mai yar uwarka ta zama a dunkule a gu ɗaya a kere a gu ɗaya ɗaya to in an zo wazifa akadin ma'ana halka ta zama irin wannan ba shi ne muradi ba نعم. بل المراد Gane ga- ba shi ne muradi ba ba shi ne manufa ba نعم.
bal fari almuradu manufa hakikatan نعم.
at-tarafu shine manne ma juna dan fare wa juna shine muradi domin abin da yasa ake bukatar wannan attara dan farewa akwai wani sirri babba a cikin wannan dan farewa me ya sirrin kaza tara ya nun nuri an dashi ma a hari duk inda alun layi suka taru a cikin sha'anin Allah na ambatan Allah da salati cikin sayyiduna rasulullahi da abubuwa na tafakkuri an gane kayan da kuma taraqi an gane ke to wannan haduwan nan da ake yi din nan akwai naso na aske da ke nashe junanmu an gane ke nan ko akwai nashewa na aske yana nashewa cikin mu hasken wannan ya nashi wannan wannan ma ya nashi wannan hasken wannan ma ya nashi wannan akwai wannan nashewa haske a cikin wannan haduwa din nan in ba a samu tara din nan ba sai ya za a yi ina fata an fahimta ya za a samu wannan nashewar haske din nan kaga ba za a samu ba kuma bai ya kamata a rasa bai kamata kuma a rasa ba an gane ya ko kullum addu'ar annabi kenan Allah ka sanya haske a gabana ka sanya haske a badana ka sanya haske a damana ka sanya haske a haguna ka sanya haske a samana ka sanya haske a ƙasa na kai ka ma sanya haske dukkan gaba da gida gaba da ba shi ne kuma sai ba shi ne hasken ba a jiya ku minan lalin nomin ba a shi ne ba hasken amma saboda ya koyar da mu yadda al'amarin yake sai addu'an a bisa dalilin kansa an gane ya ko bayan shi ne ma hasken hasken ma buƙatuwa yake zuwa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الله نور السماوات والارض مثل نوره مثل نوره سيدنا رسول الله to wannan na so na aski da ake bukata yasa an an zo halka a kyautata halka sosai ɗan uwa a cikin harka da dama ana wasuntar da halka ana wasuntarwa kuma ba wasuntarwa bane kamar yadda sabon sallah ba wasuntarwa bane manzon Allah an gane kenan ko yana da intimam kulawa sosai a cikin menene tsawon sallah annabi baya ta baya baya baya ta kujiyar ihram an gane sai ne bayan an jere ta menene tsawo ya bebe ta yadda ya kamata irin sai na umar ma wani lokaci kula da wasu ke shigowa da shi masallaci domin menene daidai da tsawo a cikin sallah saboda muhimmancin tsawo a cikin sallah Allahu akbar saboda muhimmanci ya ga wani ya ya bauta wa sauni ya da mai ta kula da mana saboda muhimmancin sauni Allahu akbar wannan sirrin fa shine fa ai an faɗa izin wurdu ka salati wanda aka yi ma a rika kulawa da ƙawanyan wazifa sosai yadda ya kamata da kuma halara ta juma'a ya zama to a inganta halka kuma a manne wa juna a samu ɗamfaran kafaɗa da kafaɗa gwiwa da gwiwa saboda nasuwar waɗannan hasashen Allah ya ba mu amin wasu bayan dulfa an samu wannan attara mannewa sai kuma wasaddul faraji sai kuma toshewar kafa duk wani kafa da ke tsakanin dan uwa da dan uwa a toshe shi an gane kenan ko kafa da farayin kafada ne ko kafa da farayin gwiwoyi ne ya zama to ɗannan kafafan ana toshe su an gane kenan ko mm, a rika ma'ana fasbin khala dukkan wani kafa a rika tushe shi a kowane hali na da'irar wazifa da suka rin juma.
sawa'un Sawa'un duka ɗaya ne ba bambanci.
kayan Ana durusuhum, durusuhum zaman su a yanayin wazifa ko a yanayin zikirin juma'a kana ya zama ne ala hay'ati da'ira da'ira a bisa sifa da kuma yanayi na kewayewa kamar halkar gobe in aka aka yi jami'a to a samu attarabi kuma a samu masarfin farashi an gane kenan ko a samu mallewa kuma a samu kuma toshewar kafa a kowane hali aka yi wannan dada ne ko da kewayewa aka yi a samu dai wannan abubuwan guda biyu aw ala aw ala an yuqabila kullu sabti saffan ladhi ubalatahu an awaitar da da'irar wazifa da zikirin juma'a ne a bisa cewa kullu safi kowane sahu an yi kabila ya fuskanci a saffan lafin kubalatan ma'ana sahu wanda ke daura da shi wanda ke fuskantuwa da shi min al-jati al-arba'i na daga bangarori guda hudu jihohi guda hudu da Kam- muka faɗa da su Na'am.
da zonto mai kallon a- a a yamma ya fuskanci mai kallon gabas mai kallon kudu ya fuskanci mai kallon mai fuskanci arewa to an yi haka ne dai a samu sharaɗin abubuwan nan guda biyu a tarafu da kuma sarfin halal a samu mannewa ko a ɗoshe gaba kama alayya amalu ahli fatin wa ghairiha yadda aiki na mutanen fa ya gudanu yake gudanuwa a kansa a yau da kuma wasu da ba su ba min al-hawadiri na da manya-manyan biranen tsufaye an gane kenan ba shi ne manya-manyan garuruwa na tsufaye ba haka suke gudanar da wannan wannan matsala matsala ce wanda mai ya kudin farida ya tattauna ta shi ma bayan wannan Maulana Shehu a cikin kusanta shi ma ya tattauna wannan matsala a cikin manailun rashadin ta ga shi kuma Maulana Shehu Ibrahim yana ƙara tattauna ta a cikin wannan jawahir rafa'ili sannan duka littattafai na ɗariƙa an gane sun tattauna wannan matsala har a nan a cikin su'alu wa jawabu ba a cikin su'alu wa jawabu ba nan nan nan shi ma bai bar wannan matsalar ba sai da ya tattauna ta sai da ya tsokaci a kanta saboda mai muhimmancin su saboda muhimmancin su saboda muhimmancin su Allah ya ba mu ikon kula ba amin wa min adabil muridi fi hadha at-ta'liqi wannan kenan daga cikin lafufar muridi a fi hada tarihi a cikin wannan kewayewa Allah ya Allah tsudi ya fi da bilusi a alal Majlis.
majlis Allah ya fida kada muridi ya zama ya nufi a alal majalisi mafi daukakar mazauni bijulusi da zaman sa a cikin wazifa. An gane kenan ko muridi ya shigo zawiya ana wazifa ko kwana zikirin zuwa shi kuma ya shigo ya zauna a yi sun tahadi da biyu inda mazauni ya fike da shi ya zauna a wannan gurin. Wannan ita ce sunnar zama a cikin manzo Allah. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس annabi zama yake inda mazauni ya fice da shi to anan maza Allah yake zama yana kuma menene khairul bari'a yayin halittar Allah gaba daya to muridi to kada ya zama muto ya shigo da'ira yana ganin ya zauna a kan bai yi ba wanda ya shigo gaba gaba an gane kenan ko a buɗa ya samu ya zauna wani wajen to kada ya zama biyan zuwa kai da ka zo tsarkake zuciya makarantar tasiriyar da nan ka zo asibiti inda ake tsarkaka ɗausu sai kuma a nan ne kuma za ka zo ka yi mata kuma allura kuma na daban kuma da yi ba ba ruwansa da fatan mafi ɗaukakar mene ne mazauni an gane guje ma sharrin nafsu guje mata
wala fi asfalihi sannan kuma kada ya nufi zama a mafi koma bayan mazaunin an gane jinan ko mafi koma bayan mazaunin shi mazaunin kada ya zaɓi zaɓa wa kansa wannan kada ya zaɓi mafi ɗaukakar saboda nafsu sannan kuma kada ya zaɓi kuma ne kuma zama a koma bayan can da'ila baya baya nan ma kada ya guji kuma tasfiye nafsu kada ka ke kansa kuma an gane kenan kuwa ta aiwa ne ya ba hulunsa kullum ya zo ina nan lafiya a baya a nan ko daga su yi sace kuma da babu ma mamma nan ma ya su billah
nan ma wata da su yi sace kuma Allah ya rahmu ta duka wa'annan abubuwan guda biyu guje su a'a nan kai zaman ta yani al'ulu neman ɗaukaka ta gudde shi can kuma kare kuma nuna kuma shi mai tafiyar da nasu ne shi kuma mai tsaka ya kanshi ne shi ba wai shi sufi ne kuma alhalin kuma kifi ne ba sufi ba ne kifi ne to kai ne mutum ya nufaci wuri abubuwan guda biyu duka gaba daya kowanne yana da illarsa na lima fi zalika min ru'yatin nafsi da ke cikin haka yau yadda nafsi na daga ganin kai na daga ganin kai an gane kenan ko nufatan mafi ɗaukakan wuri a wurin zaman wazifa wannan akwai illa na ruhun nafsi a ciki ganin kan ganin kai ko ba ka wani Na.
kuma kowa ya san irin bala'i da ke cikin mana ganin kai ruhun nafsi an gane kenan ko Na.
kowa ya san irin bala'i da ke cikin sa حسب ما هو ظاهر في قصد الأعلى ولا إشكال Hakan layurin a bayyane yake a shi yake fi kalfin ala a cikin nufatan mana mazauni mafi ɗaukaka gaba daya mutum ya ce ba zai zauna ba sai can kuriyar wazifa an gane ganin ko mafi ɗaukaka wuri wa- a nan zai zauna wannan akwai manufa bayyananna na menene rurin nafsi a cikinsa. Wasu da ake bukata ko kullum an gane kashe wannan kudin. An gane yana cikin addu'ar shehu da yake koya mana ya mautu nafsi wal fuadu bi haya haya. An gane nan su kuma ta kashe ta gaba daya. fakkulu anfusakum zalikum khairun lakum inda barikum wa taba alaikum kashi nan ku ake so ai kullum na'am na wala iskala wala iskala babu rikici a cikin wannan Na'am.
wannan babu iskala a cikin abu ne bayyane ne ko ya kai babu iskala a cikin wannan Na'am. wa amma kasudul asfali amma nufin kuma mafi koma bayan mazauni Shaga- Misali, mutum ya ce kuma ga inda daira ta tsaya ba zai zauna ba ba zai koma wani lungu ko wani sako ya tsoye a wajen ya zauna ya muzimarsa Na'am.
an gane shi ma akwai illa kuma shi ma a cikinsa fakar ya kuni min da sa'isin nafsi yana iya zamantowa ya zama na kuce kai koro irin na kera an gane kenan ko yake cattakansa Na'am.
an gane kenan ko eh na kuce da koma kera cin ramin zuciyar an gane kenan ko in ya leko ya ganka ya tsike cattake ka sai ya koma ciki an gane kuma kuma can kuma ya zaki kuma ka zaki a- a a gafala zai sake leko ko sai sake cattaka ko sai sake koma ciki kuma a ko sai sai zama irin wannan an gane kenan ko eh kana nuna wa mutane kai na Allah ne kuma ka haka an gane kenan ko kai da kanka kake nuna wa mutane cewa kai na Allah ne shi yasa ka zo ka zaɓi wannan wurin ka zo ka zauna an gane kenan ko za su zo su ta illantar da kai kuma haka kuma kar ya zama to haka Na'am. haisu ta zaharu an na ta rafil adana aiku ta inda ita nasu na'am ta zaharu za ta rika bayyana za ta rika bayyanarwa ko tuhiru Na'am.
za ta rika bayyanarwa annaha اختارت الأدنى.
هذا يوري مفي كوما بايا wa huwa al'ala وهو الأعلى مشين مفي توسكا fil haqiqati ni hayfiyatin ukhra wani ɓangare kuma da kuma kama la ya khafa kamar yadda akan ba a koye ke ba a yake li annaha domin ita nau'i ke nan tasbut tasbut bi lisani aliha tana tabbatarwa bi lisani haliha da harshe na halin da Bi nafsi.
nasiyatan wata daraja da nafsi ga kansa na bi kasbi har saboda asali nufin da al'asfali wuri mafi kasa kasa gaba daya wannan shi ma illa ne gaba daya an Na'am.
gane kenan ko to za ka ba ruwanka da kokarin zama a gaba ba ruwanka da kuma kokarin zama a baya Na'am.
ka ji sunnar manzon Allah inda mazau da'ira ta tsaya zauna wajen na'am kada ka cewa bai kamata iri na a zawiyar kuzo in zauna a wajen ba bari ne yi wurin zama can gaba gaba ba roka da wannan ba ruwanka kuma kada ya zama to akwai nan gaba bai cika ba akwai wurin zama na mutum biyu ko mutum uku kai kuma ka zo ka zaɓi kuma zama a bayan daira kuma baya kuma nan ma karka yaza inda dukkan mazauni ya yake a lokacin a tsare sauna a wajen na'am kowa hadara ta zaba mana manauni Na'am.
inda kuma ta zaba maka ka yadda da wannan zaɓin ka zauna daidai wannan wajen na'am haka da kuma su ɗaukaka domin kada ya zama to a- a- a- an ɓata tafiya sannan kuma kan aliyu kuma zama a kan baya baya an gane da nan ko domin kar ka ga cewa kai na Allah ne kuma wannan duk ba haka bane na'am Allah ba mu dace amin wa bi jumlati na'am sai shi wa bi jumlati a jumlar gaba ɗaya dai a dunkulen gaba ɗaya a dunkule dai gaba ɗaya fa hubbul ulwi a ni son ɗaukaka da kuma son sama Na'am.
an gane ke nan kuma shi ya zauna a saman lafiya Na'am.
inda kowa da kowa na kallon sa Na'am.
mana shi ne son ɗaukaka kenan matsaukakiyar waje zahirun wannan bayyananne ne karara fil qasdaini ma'a ne a cikin waɗannan manufofi guda biyu ma'an tare gaba ɗaya illa annahu illa annahu sai dai wato shi manufar fil awwal jaliyun a cikin na farko a bayyane ne wannan Wasu- ma'ana gaba gaba Na'am.
wannan illar bayyananne ne Na'am.
ya fi bayyana karara na'am wa fi thani a cikin kuma son koma bayan mazauni khafiyun illa ce koyayya kuma Na'am.
illa ce amma koyayya kamar sari ne a katako na'am an gane kenan ko Na'am.
kamar sari a katako Na'am.
hada abu ne a koyi ba ganin shi ake yi ba Na'am.
yana nan kuma yana cin katakon Na'am.
ya san da ta gama cinye katakon za ka ya zama alli gaba daya aga illa ce koyayye Na'am.
wannan kuma illa ce ne Na'am.
bayyananne shi kuma na'am dan na wannan illa kenan kaga nan koyon ya ji illa kenan na'am ya nuna wanda wannan na bayyana Na'am.
ba ya magance shi Na'am.
amma na koyewa ba yana da wahala yana da wahala kenan wani haja saboda wannan nema talata yi duna radiyallahu anhu ba da na haihi kuma mu shuku ja Allah ya kara maka yadda Amin.
a tala ya karanta na yahu haninsa anil kasdaini ma'an barin waɗannan manufofin guda biyu ma'an tare qawluhu ta'ala na faɗan Allah malaukakin sarki تلك تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا أدوى للذين لا يريدون قولهم في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة الآخرة وانشاناك الجدا تلاهرة مم.
وانشاناك الجدا تلاهرة الجنة جينا Allah ta ita gidan aljanna Mai da'ari.
adwa mun sanya ka ta zama sauki wurin zama lillazina ga waɗannan bayi la yuriduna wanda ba sa nufin ulumwan daukaka fil abda fil doran ƙasa Wala fasada.
fasada kuma ba sa nufin banna kuma a cikin doran ƙasa an gane kenan ko ulumwan ana a wannan mangan shi ne mana son gaba مم.
fasadan kuma shi ne son mazauni koma baya wannan farna ne jima domin raza wannan kuluwan wancan kuma fasadu to jami sai karanta wannan aya lokacin da yake hana muridansa na barin waɗannan ɗabi'un duka guda biyu نعم.
wannan aya bayan Allah da dama suna iznantuwa da shi sosai akwai bayan Allah da sun izinta wa kansu kullum karanta wannan aya don musu kamar lazimi الله أكبر saboda abin da ke cikin wannan aya din الله تلك الدار الآخرة نجعلها.
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا wasu sun mai da shi kamar lazimi suna karantawa da tadabburi a cikin wannan aya ɗin saboda abin da ke cikinta irin su Umar ibn Abdul Aziz نعم yana da cikin wayannan rijala wanda shi a ofishin sa lokacin da yake haliwa a rubuce da kullum ya zai gani kullum karantawa yake saboda kada an kalinsa ya gushe daga kan wannan aya ɗin saboda abubuwa da ke cikin wannan aya da ta tsodan yana ɗaukewa mutum takabburanci kuma yana ɗaukewa mutum kuma menene kaskantar da kansa da haka yi rayuwa tsaka wata tsaki ka kubuta daga wancan illa kuma ka kubuta kuma gabanin wancan illa illan zahira ka kubuta illa batina ita ma ka kubuta daga gare ta suna maimaita karanta ta saboda abin da ke cikin ta
الحمد لله أشوف فيك kara masa yadda أهذا أذون wai wannan ma daukaka ne mutum ya zo dajira ya zauna a- a gaba shi ma wannan daukaka ne kara da jiyar zafi sai shi wajen ya karo da yake wa ayyu wani wani irin daukaka wani irin daukaka ai wannan neman daukaka ne shi ma matuƙar neman daukaka نعم me ya kai ka neman zama a gaba gaba نعم me ya kai ka kuma koyewa kuma a baya نعم me ya kai ka نعam ba ya kai ka je ka koya a baya kuma mara lafiya نعam wace kuma dole dole sai ka taka mutane ka zo tsawon gaba kuma ya yake maka wannan kuma نعم قال في البقية أيضا zan zo mu tashi tare sun buga yake aikar نعم